بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 18 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da shida ga watan nuwamba 1998 idan ba manta ba a jiya mun tattauno daga cikin matsalolin da muke karatu a karkashin su alkhururu ila sujudi ala yadaini ma'ana tafiya sujuda da hannaye guda biyu mutum ya dira da hannayen shi to wannan matsala kamar yadda ka ji an fara tattauna ta jiya matsala ce mai matuƙar muhimmanci tun da ya kai malamai sun yi saɓani matuƙa ƙwarai da gaske a kai amma mafita dangane da wannan shine hanyoyin da aka nuna maka a jiya shine na farko dai ka gane cewa hadisan da ke mara wa matsala ɗaya baya su ne suka inganta su ne hadisan da ke cewa a tafi da hannu to duk wani hadisi da ke cewa a tafi sujuda a durƙusa da gwiwa bai inganta ba shikenan wannan hadisi marfu'i ne ko mauqufi ma'ana wannan hadisi an danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ko kuwa zuwa ga wani ainihin sahabi ne to kaga ka huta abu na farko kenan abu na biyu da ake so ka fahimta shine shi wannan hadisin wanda yake asali shine umda a cikin babin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa idan ɗayan ku zai durƙusa sujuda to kai ya durƙusa kamar yadda raƙumi yake durƙusawa to ka fahimci yaya ne raƙumi ke durƙuso in baka fahimci yadda raƙumi ke durƙuso ba dubi akuyar gidanku ko tinkiya ko saniyar gidanku yadda take durƙuso tana durƙuso ne da guyawunta waɗanda waɗannan guyawu suna hannayenta ne na gaba kai kuma guyawunka ɗan adam suna waɗannan ƙafahuwa naka in ka durƙusa da gwiwa saniyar gidanku ko akuya ko tinkiya ko raƙumi ya durƙusa da gwiwa to kun yi aiki iri ɗaya don haka mafita dangane da saba wannan shine ya zama ka durƙusa da hannunka to abin da ke ƙara taimaka mana wajen fahimtar cewa guyawun raƙumi suna kafafuwan shi na gaba shine wani hadisi sahihi wanda wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito shi wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari a lokacin da annabi da abubakarin suka baro makka suka yi hijira suka taho sai surakatu ibn malik wani dattijo ne a lokacin cikin mushirikan makka gwarzo ne cikin mushirikan makka sai zama shi ke gaba wajen biyo hanyar madina sai ya zama yana hangen su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya mishi addu'a abinda kamar yadda ya faɗa ya ce da annabi ya ga zan riske su sai ya marmaza sai ya roki Allah ya ce fa barakat rukubata ba'iri sai guyawun raƙumina sai suka durƙusa a cikin sahara a kan yashi kenan to kaga mahallin shahid sai ce sai guyawun raƙumin shi suka durƙusa ina ma'ana guyawun raƙumin shi kowa san yadda raƙumi ke durƙusa in baka sani ba dubi tinkiyar da ke gidanku to kaga ashe wannan yana nuna guyawun suna ina kenan suna kafar gaba suna hannun gaba kenan to ya za kai ka saba wa raƙuni wajen durƙuso ko tinkiya shine kai kuma ka tafi da hannunka mun fahimci wannan da kyau ko to abin da ke ƙara taimakonka wajen fahimtar wannan su ne cewa da aka yi annabi sallallahu alaihi wa sallama in zai tafi sujuda din yana tafiya mujawwafan a buɗe kaga duk wannan ya nuna maka ba da gwiwa ne yake sauka ba to yanzu ƙarin wani abu da yake ƙara ɓatar da mutane shine sai ce ya je aikin hajji ya ga mafi yawancin mutane suna durƙusawa da gwiwa to ka sani da cewa waɗannan suna bin mazhabinsu ne kamar yadda nan in kana zaune a ƙasar ku sai ka ga mafi yawancin mutanen garin ku sakin hannu suke a sallah to haka su ma waɗannan mazhabinsu suke bi ko dai su zama shafi'iyya ne ko kuma su zama hanabila ne domin shafi'iyya sun tafi akan cewa za a durƙusa da gwiwa mazhabin hanabila sun tafi akan cewa za a durkusa da gwiwa amma a jiya kaji inda malam yake gaya maka cewa shi kanshi imamu ahmad an samo riwaya daga wurin shi cewa ainihin wato tafiya da hannu a cikin wata riwaya daga wurin shi don haka tafiya da hannu ɗin ko da dukkanin limaman fiqhu sun goyi bayan saɓaninta to tunda ta saba mu sunna ba za a yi ta ba abin da za a yi shine abin da ya daidai da sunna dangane da haka tafiya da hannu ake yi kuma kamar yadda al'imamu abubakar ibn al-arab yake faɗi ya ce tafiya da hannu ɗin nan ma ya fi nuna tawali'u ga Allah fiye da ainihin tafiya da gwiwa to wannan ƙarin bayani ne ne akan matsalar jiya domin waɗannan matsalolin suna ruɗar wasu ko kuma wani ya je ya ga wani ya ingantar da wancan hadisi da ke cewa za a durƙusa da gwiwa to sai ya ruɗu don haka aka ce aƙalla in dai kai ɗalibin ilimi ne ko malami ne to ka samu komai kaɗan daga cikin ilimin mustalal hadis don ka fita daga rudani irin waɗannan sai ya zama matsaloli waɗanda suka kai suka komo na ilimin hadisi to su za su gagare ka amma matsaloli irin waɗannan sama-sama to zai zama ka fita daga cikin gigicinsu in ba haka ba sai ya zama kai muƙallidi ne wajen tashihat da tad'ifat sai in wani malami ya inganta zaka ce kai ma ya inganta sai in wani ya ce ya raunana sannan kai ma zaka ce ya raunanu to sai a samu hadisi ɗaya wannan malami ya ce bai inganta ba wannan malami ya ce ya inganta misalin hadisan sallama ɗaya a sallah malamai da so gabata da dama sai su ce yin sallama ɗaya a sallah bai halatta ba dalili sai su ce hadisan ba su inganta ba sai kuma ka zo ka samu wani malami ya yi bincike zurfin bincike sai ce yin sallama ɗaya a sallah sunna ne saboda an samu annabi yakan yi haka wani lokacin to kaga yanzu sai ka ce ka shiga cikin rudani to me ya shigar da kai cikin rudani saboda kai ba ka da ta cewa akan wannan kuma kowanne zaka ga malami ne to dan haka akalla ka ba da wata shida a rayuwarka in ka ba da wata shida a rayuwarka za a zaunar da kai a karantar da kai ilimin musalal hadisi yadda in Allah ya so zaka fita daga jahilcin shi Allah ya shiryar da mu وكان يقول من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا تينا تيوا لا صلاة لمن لم يصيب أنفه لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين باب صلى قدوان دا حنشن شبه تبا قصا بك ما يد قوشن شكي تبا قصا أي قوة دا يسان قوشن كيد يكي درمسوا أقصا قو to haka sai ka durmusa hancinka in kai ne balaraban ƙuraishawa sai hancinka ya sauka ƙasa matuƙar hancinka bai taɓa ƙasa ba goshinka ya taɓa tashi manzon Allah ya ce la salata duk wanda ya maka wayo ya ce la salata kamila to za ku je can ku wanye amma dai manzon Allah ya ce la salata babu wannan sallah kama hadisin musi'i salatihi ne da ya zo yi wannan sallah tsatsagen kuciya annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba amma mu yanzu irin wannan almusi'i salatihi a ƙasar Hausa halli man zai zama halliman zai zama yanzu yana tsatsagen kuciya ba tsatsagen kuciya ba ko tsatsagen balbela yake yi za a naɗa shi zai zama liman to amma dai annabi ya ce bai yi sallah ba ga kuma sallah za a ce to don haka shari'a ita ce ke da zartarwa ko ke da lalatar da sallah duk wanda hancin shi bai taba ƙasa ba kamar yadda goshin shi yake taba to ba shi da sallah kuma wannan fatawa a cikin malikiya al-imam ibn abdul barr ya goyi bayanta ka duba cikin muktasar mai muktasar ma ya magana akan ta wannan hadisi al-Imam ad-Dara Qutni ya ruwaito shi to wannan suna na al-Imam ad-Dara Qutni haka ake karanta shi baka cewa ad-Daru Qutni nan ka'idar ka ta nahau ba za ta ci ba ad-Daru a'a haka kawai yadda ka ji shi ad-Dara ad-Dara Qutni haka ake karanta shi mabni ne mun fahimci wannan da kyau ko don ka'ida shine duk sunan da ya zama ba larabci bane ko kuma larabci ne gwaranci ya shige shi to haka ake karanta shi yanzu in ka zo kana larabci sai ka zo kai karo da sunan bahaushe ba yadda za ka yi ka ce ja a ɗan ladu dole dai ka ce ja a ɗan ladi ɗan ladi zai zama fa'ilun marfu'un bi matin? a'a ba bi ma ba bi kasaratin zahiratin ala akhirih mana'a min zuhuriha a siƙar la al'ujma gwaranci dalla da ai sunan gwarawa ne ko muhaza ai gwarawa ne ko sai duk wanda ba balarabi ba guba gwari ne to duk haka sunayen da ba larabci ba misali yadda ya zama haka suke to sai ka tafi da su akan haka kamar Musa ai ba za ka ce ja'a Musa yu ba ja'a Isa yu har da za ka ce ja'a Isa ra'aitu Isa bahabtu ila Isa sai in ka zo lirabi ka bayyana yadda sirrin yake الدار قطن يروي wannan hadisi والطبراني ده الإمام الطبراني a cikin ainihin mujalladi na uku takarda ta ɗari ɗaya da arba'in fuska ta farko wato wasu ba su san abin da ake nufi da irin wannan ba ya kamata a ƙara bayani duk da an yi bayani a baya wato a ƙa'idar ilimi idan ka zo za ka kafa hujja da littafin da yake an buga shi bugun inji irin haka to sai ka ce juz'i na kaza ko mujalladi na kaza shafi na kaza sai ka fara gabatar da lambar mujalladi volume ka ce volume kaza peji kaza mujalladi na kaza shafi na kaza amma in littafin ya zama rubutun hannu ne ka je ka kwafo shi kamar littattafan nan da muke karanta namu na shehu usmanu kaga mafi yawanci rubutun hannu ne sai dai a sa inji ya printing ɗinsa a rubutun hannu to in ka zo ba a lissafi da shafi ba za ka ce ku duba nural albabi shafi na kaza ba a takarda ake kirgawa a nan sai ka ce takarda ta ɗaya takarda ta biyu takarda ta uku takarda ta hudu to kowace takarda tana ɗaukan fuska biyu fuska ta ɗaya da fuska ta biyu sai ka ce takarda ta goma a fuska farko ko a fuska ta biyu to shine irin wannan sai ce mujalladi na uku takarda ta ɗari ɗaya da arba'in fuska ta farko ta wannan takardar wa abu nu'aymin da al'imamu abu nu'aymin al-asbahani fi akhbari asbahana a cikin littafin shi akhbari asbahana kun ga abin da kullum ake cewa mutane mutane su tashi su karatu malamai da suka rubutu game da sunna sai kuma kowane malami ya zo ya fara rubutun tarihin garin su kai din nan sai ka ce akhbaru tudun wada waye ya fara kafa tudun wada suwaye sarakuna suwaye malamai suwaye manyan limamai suwaye kaza kai sai kaga wannan kamar bai da muhimmanci a ilimi wallahi babu abin da malaman hadisi suka bari har sai da malami ya zama ya littafi akan garuruwa ya samu shi mu'jamul buldan kamus na garuruwa ya kutu alhamawi mujalladi biyar ne yayi shi sai ce maka daga kwana farakwai zuwa kaza kilomita kaza ne akwai kaza akwai ta ɗorawa mutane na zama wurin suna kaza duk sai baka labarin garuruwa mabambanta to wannan malami gashi a cikin littafin shi akhbaru asbahana tarihin ƙasar asbahan wato shi garin su kenan spain shi spanish ne mutumin ƙasar spain to sai tarihin wannan ƙasa to a ciki ya rawaito wannan hadisi mun fahimci wannan da kyau ko to wannan hadisi kaga in ka duba da kyau zaka ga a shekul albani bai yi magana dangane da ingancin shi ba ko da yace dara qutni ya rawaito shi da tabarani da abu nu'aymin sai ya shiru kuma a ƙa'ida duk hadisin da bai zo Bukhari ko Muslim ba lallai ka bayyana matsayin shi na inganci ko rashin inganci to amma wannan hadisi ya inganta a zahiri a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya manta ne bai faɗi matsayin hadisin ba wa kana yumakkinu aidan rukubatayhi wa atrafa qadamaihi manzo Allah ya kasance kuma har wa yau yana tabbatar da guyawun shi a ƙasa da gefen kafafuwan shi abinda ake nufi da gefen kafafuwa shine ainihin wato asalin daidai yatsunka daga can ƙarshe inda cin ruwa yake kama su ɗin nan to ƙasa kaɗan zaka ga akwai wani tudu ai haka mun fahimci wannan in ka taho daga kan yatsun ƙafarka to ka taho cikin kwarmin nan inda in cin ruwa ya kama za ga yana yankewa misali to ɗan gaba kaɗan inda wani ɗan tulluwa yake haka to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana dira su su zauna a ƙasa sosai wannan hadisi al-imam al-baihaqi ya rawaito shi بسند صحيح ده إسنادي مي إنجنشي وعند ابن أبي شيبة هكذا الإمام ابن أبي شيبة شيكما يرويت وانا أينين حديثي أتكم مجلدي نفرقون لتافنش المصنف تكدا تتمانين دبيو فسكا تبيو والسراج ده الإمام السراج su waɗannan malaman guda biyu da ibnu abi shaiba da sarraj su kuma sai suka ruwaito taujihal asabi'i fuskantar da yatsu zuwa alƙibla cewa annabi ya kasance in yi sujuda yatsun kafar shi ma yana durmusa su a ƙasa kuma su fuskanci alƙibla mun fahimci wannan da kyau ko shi kuma wannan malami al-imam al-baihaqi sai ruwaito cewa annabi ya kasance in ainihin ya sanya kafar shi gwiwar shi a ƙasa sai ya zama gefen kafafuwan nashi su ma sun jira ainihin a cikin ƙasa sosai min tsarikin akar waɗannan malaman sun ruwaito wannan hadisi ta wata hanyar daban shi wannan ainihin wato al'imamu sarraj ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu takarda ta ɗari shafi na ɗari uku da sittin da uku wasu hahahu hakim al'imamu hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu zahabi al'imamu zahabi ya yi muwafaka da hakim ina fatan jama'a mun fahimci wannan to duk waɗannan ƙa'idoji ya kamata ka tsaya ka fahimce su da kyau me yiwa mu gama karatun sifatis sala mu zo mu ce za mu gabatar da wata jarabawa don mu gwada mutane mu ga shin mutane suna fahimta abin da ake koya musu domin sanin sirrin wannan littafi abu ne wanda yake yana da muhimmanci in ba haka ba sai ka shiga irin hayaniya da bankaura da da yawa daga cikin malaman garin nan suka shiga sai mutum ya je yana fassara littafin sifatin salati da ka me ake nufi da wuri kaza shi ma bai sani ba to waɗannan bayanai da za a tsaya ana yi ya kamata ka tsaya ka fahimce su da kyau don su zan amfani gare ka abu na farko da ake so kenan to me yiwa kuma mu zo mu ce to bari tun da an gama sifatin sala duk wanda ya ga zai iya shiga cikin wannan jarabawa to ya shigo ana muƙabalantar shi ya shigo ya zauna jarabawa akan littafin sifatin sala min awwaliha ila akhiriha za a gabatar da tambayoyi kwana bakwai za a yi ana rubuta jarabawa ko makamancin haka wallahu a'lamu bima yakunu wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi kuma manzon Allah ya kasance yana fuskantar da ainihin wato kirjin kafafuwan shi kirjin kafafuwan shi din nan shine inda na siffanta mana dazu karkashin yatsunka daga daidai ainihin wato inda wannan tudu yake wa bi atrafi asabi'ihi asabi'ihi mal qibla haka kuma gefen yatsun sai ya zama duk ya fuskantar da su alƙibla da gefen yatsun kafar shi da wannan ainihin wato daga daidai ƙasan kafar tashi duk sai ya sa su su jurmusu a ƙasa kuma sai su fuskanci alƙibla wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wa Abu Dawuda da al-Imam Abu Dawuda wa ziyadatu libn rawiya wannan ziyada da ka gani an ainihin faɗa a can da aka ce bisudure kadamaihi ko da kuma wannan wawun to a cikin riwayar ishaqu dan rawiya aka yota fi musnadihi a cikin littafin shi ainihin mai suna al-musnad cikin juz'i na hudu takarda ta 129 fuskar takarda ta biyu warawa ibn sa'adin al-imamu ibn sa'adin ya ruwaito a cikin littafin shi at-tabaqat kenan a cikin mujalladi na hudu shafi na 157 an ibn umar daga ibn umar annahu kana yuhibbu an yastaqbila kulla shay'in minhu al-qibla idza salla ibn umar yakan so in yana sallah ya zama komai na jikin shi yana kallon alƙibla hatta kana yastaqbila bi ibhamihi alqiblata har babban yatsan shi ibn umar in ya zo sallah babban yatsan shi a sallah sai ya kalli gabas sai ya kalli alƙibla so ake in ka zo ba tsayawa za ka yi haka gashi kamar gola zai tara kwalla ba haka wannan kafa ta kalli gabas maso kudu wannan gabas maso arewa ka tsaya a tattala haka kamar dan shayi ba haka ba tsayawa za ka yi straight kafafunka su kalli alƙibla da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min haisu kharajita sai ce fa walli waje haka shatural masjidil haram ba wai fuskar kaɗai ake nufi ba kaga hadisi ya fassara cewa hadda gangar jikin gaba ɗaya ko ina ya kalli alƙibla to shi yasa ashe har sahu in za a haɗa sai a haɗa sahu irin na sunna ka a haɗa wannan ya bauɗe haka dan zaka ga in sahu ya matse wani ya bauɗe ya kalli gabas maso kudu ko gabas maso arewa haka a'a sai a haɗa sahu yadda kowa zai tsayu da kanshi haka yana fuskanta alƙibla to yanzu kaga wannan sunna ta nuna ashe haɗa sahu a sunna mai sauƙi ne kenan tunda kowa ya miƙar da kafar shi ta kalli gabas wannan ma ya miƙar kawai jonawa za su yi haka za su haɗa kan to amma wannan ya tsaya ta kalli nan wannan ya tsaya dole a haɗa kan yatsu shi yasa wannan haɗa kan yatsu da kuke yi da ku yi shigon makurin kai irin yadda kuke can kuna ɗariƙa duk ɗaya ne kowa in ya zo da ya ga dama ya tsaya dama ka san haka aka gada ku in ka ga manya a sahu ba za ka shiga ba idan sarki ne sai a bar mishi sahun farko sai ya tsaya gashi nan kamar bukka wai shi wahdahu la sharika lahu ne fil mulki was safi a cikin mulki da sahun shi shi ba a zama tare da shi haka ake da a kasar nan sahun farko to na sarki ne ba wanda za ka gani dama shi ko hagu gashi nan tsaye kamar bukka Allah ya kiyaye duk wannan ba addini bane duk wannan ba addini bane Allah ya shiryar da mu wa yarussu aqibaihi kuma manzon Allah yana daidaita duwaiwayen shi dan Allah jama'a ku dubi yadda sunna take nuna mana yadda ake sujuda fa duwaiwayen ka ma ba a san wannan ya goce wannan ya goce haka ka muskuce so ake ka tsaya haka ga kanan da an ganka an ganka ka tsayar da duwaiwayen ka daidai wa daida cas haka ake so wannan hadisi al-Imam tahawi ya ruwaito shi wa Ibn Khuzaimah da al-Imam Ibn Khuzaimah Ibn Khuzaimah ya ruwaito wannan ainihin hadisi a cikin lamba hadisi na 654 والحاكم حكى حاكم ما يروي تونا حديثي وصححه كما يا إنجن تاشي ووافقه الذهبي الإمام الذهبي يا موافقة ده حاكم ياتي حكى أبن يكي جماعة من فهمتونا لكيوكو wayan subu rijilaihi kuma manzon Allah yana kafe kafafuwan shi me yake nufi da kafe kafafuwa yanzu ana koyar da sujuda ne jama'a wasu a wurin sujuda za ku ga sun takure sai ku ga ya ainihin makale kamar magina jin sanyi to ba haka ake so ba to yanzu wanda ya haka din nan zaka ga cinyar shi ta kwanta haka kenan gwiwar shi tana can daga gaba duwawun kuma yayo baya wanda kuma ya wuce ya ja bayan shi ya wuce tsawon da ake so shi kuma sai kaga cewa gwiwar shi ta yi can baya duwayoyin shi kuma sun yi gaba ya zane kenan yayo gangara to ba haka ake nufi ba abin da ake so gwiwar ka in ka dire ta haka yadda ka san taɓarya haka ake son a ganta ta yi saiti da duwawunka ba a son ta goto haka baya ba a son ta goto gaba shine wayan sibu rijilaihi kuma yana kafa ainihin wato kafa shi kafafuwan shi sai kafe su haka ma'ana gwiwar shi idan ya zube su a ƙasa din nan to sai ya zama haka santa daga gwiwar zuwa sama wannan cinya ta miƙe a tsaye ba ta yo baya ba ba ta yo gaba ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi al-imam al-baihaqi ya ruwaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa amara bihi kuma manzon Allah ya umarni da haka kaga hadisai ne daban-daban yake har hadawa fa dan haka kowanne ya kawo sai ya tsaya ya sauke maka lamba ya ce ga wanda ya ruwaito shi to wannan da yace din nan kuma annabi ya yi umarni da kafe kafar haka ta miƙe sai yake cewa al-Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi wa Sarraj da al-Imam Sarraj wa sahahahu al-Hakim al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-Zahabi kuma Zahabi ya dace da Hakim akan wannan hukunci cewa hadisin sahihi ne wa kana yaftahu asabi'ahuma ko manzo Allah ya kasance yana ainihin wato durmusa yatsun waɗannan kafafuwa nashi a cikin ƙasa sai ya zama sun bubbuɗe shine ma'anar yaftahu mai wa wani bugun ya zo da yaftahu ko da ha to ha ƙarami ne mai ruwa da ɗigo a sama yaftahu da sha ƙasa ya ce abu dauda ya rawaito wannan hadisi wa tirmizi wa sahahahu wannan sa'i wa ibn majah wayaftahu din nan sai yace bil kha'il mu'jama da ha karami mai ruwa shine al kha al mu'jama ay yaghmizu mawdi al mafasil minha manzo Allah yana dirmusa wajen gabobin yatsun shi na kafa a cikin kasa haka wa yusniha ila batinir rijl sannan sai ya ainihin zama ya dogare su zuwa ga cikin cikin kafar shi ma'ana wannan kafa ta shi in ya aje ta ƙasa to yatsun sai ya durmusa su haka ya danna su cikin ƙasa sai ya zama wannan tozo na daidai inda kamar tsakanin kwalar yatsun shi da ƙafa zai zama sai ya zama ya danni ƙasa haka sosai sai ce kama fin nihaya haka ya zo a cikin littafin an nihaya fi garibil hadith jama'a mun fahimci wannan da kyau to kun ji yadda ake sujuda jama'a a da can wasu sun zo suna sujuda sai kaga sun dunkule wuri ɗaya to wannan kuskure ne da aka zo kuma ana gyara sai kuma ya zama mutane suna miƙewa suna wuce ƙa'ida to wannan ma kuskure ne kamar yadda ka ji ɗin nan to haka ake so tafukan hannayenka ka shimfiɗa su a ƙasa daidai da kunnuwanka ko daidai da kafaɗinka sannan ka haɗe tsakaninsu ka kawawwara su a ƙasa kamar mai dakuwa sannan ka bubbuɗe tsakanin damatsanka da gyaffan jikinka ma'ana hammatarka ka yalwata ka buɗe ta sai dai in a cikin sahu ne da ya matse to amma a nan me zai hana tun farko a rinka zuba mutanen da ya kamata a cikin sahu idan sahun nan yana cin mutum goma sha biyar a matse to sai a sanya mutum goma sha hudu ko mutum goma sha uku don kowa ya tsayu da kanshi kowa ya sami yin sujuda yadda ya kamata in an zo zaman tahiya na farko kowa ya sami yin zaman iftirashu ya zauna a kan kafar shi ta hagu in an zo zama na biyu na ƙarshen sallah kenan kowa ya ainihin sami yin zaman tawarruk ya zauna a kan duwawun shi ya kafe wannan kafa tashi ta dama ko kuma ya kwantar da ita kamar yadda zamu zo karatu akan wannan to amma sai ka ga yanzu saboda yadda ake cike sahu mutane ba sa samun damar yin waɗannan abubuwan to don haka falalar haɗa sahu ɗin nan da aka faɗa to ba wai kowane irin sahu ba ne za a ɗora mutane kamar biredi a'a za a ainihin shirya mutane ne yadda ya kamata kowa ya tsaye da kanshi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko فهذه سبعة أعضاء ما لا يتي ودنن غبوبي بكوي كينان كان صلى الله عليه وآله وسلم يسجد عليها ودن من زون الله يكي سجودا أكنسو الكفان والركبتان tafukan hannaye guda biyu da kuma gwiwoyi guda biyu hudu kenan ko wal qadamani da kuma digadigan kafafu wato daga daga abin nan kafafu guda biyu shine gaban kafa shine al qadamani anan wal jabahatu wal anfu da goshi da hanci kuma abu daya ka gan ka kirga zaka zama za su zama bakwai kenan goshi da hanci abu daya kenan dan haka idan kai sujuda da goshi ba kai da hanci ba to ba ta yi ba in kai da hanci ba kai da goshi ba ba ta yi ba don kai rabi ba kai rabi ba وقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود gaɓoɓi biyun ƙarshe ɗin nan da goshi da hanci manzo Allah ya sanya su a matsayin gaba ɗaya a wajen sujuda haisu kala a yayin da ya ce umirtu an asjuda ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an umarce ni wa fi riwayatin a wata riwaya umirna an nasjuda mu musulmi an umarce mu mu yi sujuda ala sab'i a'zumin akan gaɓoɓi akan ƙasusuwa guda bakwai alal jabhati akan goshi wa ashara biyadihi ala ansihi sai ya ɗauki hannun shi sai ya ainihin murza hancin shi shine ma'ana ashara anan ba nuni ba don da ya ce ashara biyadihi ila to da sai ka ce sai ya sa hannun shi ya nuna hancin shi amma tunda aka ce wa ashara biyadihi ala an fiye sai ka ce sai ya sa hannun shi sai ya murza hancin shi ya nuna musu haka gashi ya fassara wannan kalma a ƙasa ya ce ka annahu bamina ashara ma'ana amara ko amarra amarra sai ce bi tashdidin ra cewa ashara din nan da yayi ko sai ce ma'anar shi amarra ya murza ya zaka karanta wurin sai ya ce bi tashdidin ra kai wa rashar da ka ce amarra ya goga hannun shi akan hancin shi falizalika adahu bi ala dan haka sai ya ta'addanci ya ainihin itida'i da ala duna ila bai yi amfani da ila ba sai zama muta'addi bi ala bai zama muta'addi da ila ba ka ba fil fata ashekul allamatul albani ya ce haka yake a cikin fatahul bari shi ma daga ce dauku wal yadaini da kuma hannaye guda biyu wa fi lafzin a wani lafazi al kaffaini tafukan hannaye guda biyu war rukubataini da guyawu biyu wa atrafil qadamaini da kuma ainihin gaffan kafafuwa guda biyu wala nakfitu siyaba manzo Allah ya ce kuma an hana mu mu tattara tufa a cikin sallah to wannan kalma nakfitu din nan gata ya fassara ta kasa yake aina dummuha an hana mu mu tattare tufafi wa nahmiha min al-intishar mu hana ainihin tufafi daga zuba ƙasa kamar kana da malin malin in ka zo sallah kaka ce za ka saɓe ta ka batta ta zuba ƙasa domin dama asali ita ba an yi ta ne don ta zuba ƙasa ba dama ana saɓe ta ne ko ba za a ce ka ja tufafin ka ya keta shari'a ba anan tunda dai tsawonta ka yadda ya kamata amma saboda kowa ya san da gare makamantansu ana yin su don ka zo sallah saki hannun ya baka kamfanin da kwanihin gashi bilyadai inda ru'i wasu an hana ka sa hannayenka ka tattare tufafin ruku'u wajen yin sujuda kaga da mutane in suka limalin wajen sujuda sai sun daga sama in tattare hin a dunkula ko kyau fatata ta ma sujuda akwai lada nan nihaya yake ruba littafin haya da ridil hadith qultu ni albani albani ne littafi sai na ce walaysa na da tufafi ko to ba wai ya takaitu ne ga sallah ba kawai ballau kaffa sha'arahu wa thawbahu qabla salati ko da mutum ya tattare gashin shi ko tufafin shi kafin sallah to shi ma ya shiga cikin hani din sun madakala fiha sannan sai zo ya fara sallar haka kazalika annan naɗa da tufafin ko nan naɗa da gashin to shi ma an hana mishi haka shamalahun nahayu inda jumhurul ulama'i to hanin ya shafe shi a wurin ainihin wato mafi yawancin malamai wa yu'ayyiduhu nahayuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yusarriya an yusalliya ar-rajul wa huwa aqisun sha'ruhu kama ya'ati yace abin da zai karfafa wannan magana tamu shine hanin da annabi yayi wa mutum namiji ya zo yana sallah yana mai kulla da gashin shi kamar larabawa da tura waɗanda suke da dogon gashi kaga namiji ya kulla gashin shi a baya yana sallah da haka to an hana har wata rana Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito Abu Sa'id sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne sai ya ga Sayyidina Hassan jika manzo Allah yana sallah ya nannade gashin shi ta ƙeya haka da ya sujuda sai Abu Sa'id ya kama gashin sai ya warware hakan na idan da sallah sai ya juyo cikin fada wane ne ya kwance mini gashin kaina sai ya ce ni ne dan me sai ya ce kakanka ne ya hana to ai shikenan kun dai kai sharifi ne eh to kun ji sharifai sunna ake bi ba damfaran mutane ake sharifai haka ake sunna ake bi to wannan shine to sai yake cewa wala nakfitu siyaba wa sha'ara kada mu tattare tufafi haka kada mu tattare gashi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim sune suka ruwaito shi wa huwa mukharrajun fil irwa'i wannan hadisi yana nan yace yayi takhrijin shi a cikin littafin shi Irwaul Ghalil lamba hadisi na dubu uku da da goma na ɗari uku da goma lamba hadisi na ɗari uku da goma wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance na cewa idza sajada al-abdu idan bawa zai yi sujuda sajada ma'ahu sab'atu arab to gabobi bakwai su sujuda tare da shi arabu din nan sai fassara yace ai a aba gabobi jam'u irbin wato jam'u irbin jam'i ne na gaba guda daya bi kasril hamza wa sukunin ra in ka zo karantawa yace sai ka ainihin yi wa alhamza din kasara ra din kuma ka daure ta ka ce irbu gaba guda daya jam'i shine arab to manzo Allah yace idan bawa zai sujuda to gabobi bakwai su yi sujuda tare da shi wajhuhu na farko fuska wa kaffahu na biyu kuma tafukan hannayen shi wa rukubatahu da kuma guyawun shi wa kadamahu da kuma kafafuwan shi to kaga nan da yace wajhuhu wannan hadisin yanzu kaga ya zo ba tare da bayanin hanci ba ko ba hujja bane wannan hadisin kace to wannan ya nuna tun daga hadisi a wani lafazin ya zo ya ce wajhuhu to ya nuna kenan ba hujja bane ka ce to ai tunda an samu wannan lafazin da yace wajhuhu ba a ce wani mutum ya sujuda akan goshin shi babu hancin shi sallar shi tayi jama'a mun fahimci wannan domin wancan ya zo da ƙarin bayani na ilimi to dole a ɗauka a hukunta wannan akan haka haka ake yi a ilimi to wannan matsalar ita ce za mu zo in mun zo matsalar jilsatul istiraha duk sai mun fashe akai sai ka ga mutum ya ɗauko maka hadisi ya ce maka yanzu wannan hadisin akwai jilsatul istiraha a ciki sai ka ce a'a babu sai ce to wannan ya nuna wani lokacin annabi baya yi kenan sai a ce a'a ba haka bane baka fahimci karatun bane kai din nan da yake gaya maka haka kai hadisin kyakkyawan kallo da kyau zaka ga ai babu wani abun kuma a sallah sai ka ce mishi to malam yanzu akwai tafiya a wannan hadisin zai ce a'a sai a ce to wannan ya nuna annabi baya kenan wani lokacin kowanne sahabi in ya zo yana kokarin ya bayyana matsalar da yake karantarwa ne a lokacin yanzu misali cikin kwanakin nan duk wanda ya zo sai ce ba abin da muke karanta sai sifatin sala misali a ce bako ya zo daga wani garin in ya zo duk kwanakin nan sai ce sifatin sala kawai muke karantawa saboda me ita ya samu ana karantarwa to wannan ya nuna ba mu karanta da kowane littafi a'a ba haka bane to wannan sahabi in ya zo sai siffanta abubuwan da aka tambaye shi ko abubuwan da yake darasi yau a sallah don aka ruwaici wannan daga wurin shi shine sai wani ya ga wannan hadisin sai ya ce to yanzu wannan hadisin ai ba jilsatul istiraha sai ka ce eh babu to ai babu fatiha a ciki babu sura ba tahiya ba iqama duka su ma wani lokacin ba ai kenan zai ce a ai akwai wani hadisin da ya kawo to tunda akwai wani hadisin da ya kawo ya nuna za a yi ko da yaushe eh to ko da yaushe za a yi jilfatul istiraha sai san dai kai sunni ne na arziki sai kai jilfatul istiraha a sallar ka in ko ga kanan ga irin ka ne to yadda ka ga dama kai sallar dama kai yadda ka ga dama in ya so Allah yana da inda ya ga dama da zai saka ka amma duk inda za ka yi sallah kakka sake wani ya ruɗe ka cewa ai wata ran annabi baya jilfatul istiraha duk wanda ya faɗi haka yayi wa annabi ƙarya dan haka duk sallar ku ta zama jilfatul istiraha a ciki duk matan ku ku koya musu haka duk ƴaƴan ku dan ɗanka yana sallah yana miƙe tsaye sai ka ce a'a dawo zauna tukuna sannan ka miƙe haka aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan sallah an daina yin irin ta yanzu wallahi sai mun kyamar da ƴaƴanmu bid'a sai mun kyamatar da su duk abin da bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bai da mazauna a shari'a ko wani malami ya tabbatar da shi shi ake kira bid'a ai in a ce duk abin da malami ya goyi baya bai zama bid'a to da babu bid'a kenan a musulunci dan babu wata bid'a a duniyar nan sai da aka samu wani ya daure mata gindi to saboda haka ya zo zai saki hannu a sallah ya zo zai tashi shimfiɗa hannun sai ka ce a dunkul hannunka haka haka aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam in yace baba haka ba kyau ne ka ce ba kyau karara ake bayyana sunna karara yaya yan bid'a suke bayyana bid'a karara ba za a bayyana sunna karara ba dan me bid'a ta fi sunna daraja ne ai ba a ma gwada su ba balle ta kai to saboda haka lallai ne yadda kasancewa suke fada da bid'a ko suke fada da sunna ko to haka za mu tashi mu kuma mu fada da ainihin bid'a fiye da yadda suke fada da sunna abin da ya kamata kenan sai an yi wurjan jan in ba haka ba wallahi mutumin Najeriya mutumin Najeriya yana da girman kai wajen karban gaskiya ko ya yadda da abu fa sai ya kidi sai kaga yana ta kwana kwana ya ta kaucewa ya ta kaucewa saboda me wai kar a ce sakamakon nasihar da aka mai ne ya gyara wai kar a ce duk ya tabbatar hujjar shi ta gama kariya ba shi da ta cewa to ya dawo ya bi mana a'a sai dan kawo wani dalili kuma wai dai dan ka a ce sakamakon nasihar da aka yi mishi ne ya bi ga saharatu fir'auna suna ganin gaskiya suka faɗi suka yi sujuda wa Allah suka ce amanna bi rabbil alamina mun yadda da ubangijin halitta dan kada mutane an ɗauka a lokacin fir'auna ne ubangijin halitta kar su ɗauka cewa har yanzu suna nan cikin tawagar fir'auna sai suka ce a'a rabbi Musa wa Haruna ubangijin Musa da Haruna ba fir'auna muke wa sujuda ba daga ganin gaskiya sai suka bada kai mai fir'auna ya ce amantum lahu qabla an azana lakum ya za ku yarda tun ni ban bada doka ba innahu lakabirukum shine babban ku dama hada baki kuka yi to ka gani ma'ana waɗannan bokaye ne suka zo za a yi muƙabala da su da annabin Allah da suka ga gaskiya sai suka ba da kai ba su saurari wanda ya aika musu da takardar gayyata ba amma yanzu kai ka ga gaskiya ƙiri-ƙiri amma sai ka ce ba za ka bi ba saboda me wai dan ka a ce sakamakon nasiha ko muƙabalar da aka yi da shi ne ya fahimta wallahi ka yi asara shedan ya hau kanka ya nasara a kanka duk yadda za ka yi faɗa da shaiɗan imam shafi ya ce in muka zo muna muƙabala da wani haffata nake ya zama Allah ya sa ya fi ni gaskiya dan in bi shi ka duba yana fatan ya zama Allah ya sa wannan ya fi ni gaskiya ni in bi shi ko kuma in ni ne na fi shi gaskiya Allah ya sa ya gane ya bi ni yanzu sai ka gwada ka gani in kuna muƙabala da mutum kana jin haka a jikinka so kake ka ƙure shi kai to ba ƙura ake so ba so ake kai ka fahimce shi ko kuma shi ya fahimce ka wanda ya fahimci gaskiya ya bi wani Allah ya shiryar da mu wannan hadisi gashi al-Imam Muslim ne ya ruwaito shi wa Abu Awana wa Ibn Hibbana sannan yace wa qala fi rajulin salla wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi manzon Allah ya ga wani mutum yayi ai wato manzon Allah ya magana game da mutumin da ya salla a halin gashin kanshi yana daure ta bayan shi gashi wannan hadisin shi ma yace Muslim da Abu Awana sune suka ruwaito shi Ibn Hibbana da Ibn Hibbana sai ce inna ma masalu haza masalu alladhi yusalli wa huwa maktufun misalin wannan da yake sallah da gashin shi a daure ta kiyaye ko to misalin wanda yazo yana sallah ne da hannayen shi nan naɗa ta baya kamar mutumin da aka daura hannayen shi ta baya in yazo zai yi sujuda kaga komai zai yi sujuda amma hannaye ba za su yi ba ko to misalin mutumin da ya nan naɗa gashin shi kenan bai sake shi ya bazu a ƙasa yayi sujuda ba gashi a ƙasa yace ai mabfurun wato wanda yake sallah a nan naɗa da hannun shi wa maftulun wanda yake an daura hannun shi قال ابن الأثير الإمام مجد الدين ابن الأثير من لتاف النهاية في غريب الحديث يجي ومعنى الحديث معنى وانا الحديث أنه إذا كان شعره منشورا idan masallaci ya zama gashin shi a baje yake yana bazuwa ƙasa faqata alal ardi inda sujud ya zama har yana sauka a ƙasa wajen sujuda to fayu'ti sahiba fayu'ti ko sahibahu sawaba sujudi bihi sai a baiwa ainihin wato abin nan shi ne wannan gashi ladan yin sujuda da gashin da ya yi gashin idan ya zuba ƙasa sai a baka lada akan haka wa idza kana ma'qusan in ko zan gashin a daure yake fara fi ma'ana malam yasjud sai zama kamar shi kanshi ne ma mutumin da ya sujuda ba wa shabbahu bil maktuf sai annabi ya kamanta shi da ainihin al maktuf wa huwa al-mashdudul yadaini shine wanda yake nannadadden hannu li'annahuma domin su hannayen a wannan halin la yaqa'ani 'ala al-ardi fi sujudi ba sa ainihin sauka kasa wajen sujuda sai zama kamar bai sujuda ba to haka mutumin da yake da nannadadden gashi qultu ni albani albani mai littafi sai na ce wa yabdu anna al-hukma khassun birrijali duna nisa yace a zahiri wannan hukunci ya shafi maza ne banda mata كما نقله الشوكاني عن ابن العربي كما يدعى الإمام الشوكاني يدقو دقى ابن العربي wannan zubar gashi da aka ce ƙasa to wannan dokar a zahiri ta shafi maza ne banda mata domin mace ta yaya gashinta zai zuba a ƙasa mai yiwuwa kan yana ɗaure a kallabi ko kuma kan yana cikin hijabi kaga ko da gashin ya zuba zai zuba cikin hijabi ne ba zai samu zuba ƙasa ba tare da cewa idan mace tana sallah da ya kamata da kyau mata su fahimci wannan wajen kabbara harama za ta fito da hannayenta waje ba a cikin hijabi za ta yi ba hakanan wajen ainihin ɗora hannunta a ƙirji ba a cikin hijabi za ta yi ba hakanan in ta zo ta hiya ba a cikin hijabi za ta yi ba duk hannunta sai ya fito to kaga wannan ya lazimta mata ashe bayan ta sanya hijabi ko miyal wata shi to lallai kuma dole ne za ta sanya taguwa mai dogon hannu in ba haka ba yayin da ta zo ɗagawa wajen kabbara harama kaga duk za a ga tsiraicin ta kenan ta gefe da gefe to lallai sai ka dinka mata doguwar riga ta ɗaura zani ta kuma sanya hijabi wadatacce in ta zo kabbara harama ta fito da hannayenta ta ɗaga hannayenta kuma ta rungume a kirji sa'an nan kuma haka wajen tahiya haka nan wajen al'amuran duk da ya zama sai an fito da hannu to a ga hannunta a waje katta ya ayyukan sallah hannayenta suna cikin tufafinta ma'aiki ya hana wannan a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu abu dauda ya ruwaito shine aka ce annabi ya hana irsali a sallah menene irsali a sallah shine mutum a sadulu annabi ya hana sadulu a sallah me sadulu a sallah shine yin ayyukan sallah hannayenka suna kudindina a cikin tufafi ba wai sadulu wannan ta sakin hannu ba Allah ya shirya da mu وقال أيضا هروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ذلك كفل الشيطان wannan shine raban shaitan wannan kullin da mutum zai kulla gashin kanshi a yako to wannan raban shaitan ne Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa Tirmidhi wa hasanahu wa sahahahu ibn Khuzaima wa ibn Hibban Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi Tirmidhi ya ce wannan hadisi mai kyau ne Ibn Khuzaima da Ibn Hibban sun inganta shi albani ya ce ka duba sahih abi dauda lamba hadisi na 653 ya'ani ma'aqada shaytan wato wannan wurin da mutum ya kulle shi to wani kulli ne wani dandali ne na shaytan ya'ani maghraza bafrihi wato inda shaytan yake ainihin yin kulli yake yin kitso matattarar shaytan to wannan wuri inda ka kulle kanka kai namiji kana sallah to wannan wuri ya zama wani kulli ne na shaytan kuma wani mahadar gashi ne da ainihin wato shaytan zai samu ya kafa dabar shi wa kana la yaftarishu zira'aihi kuma manzon Allah ya kasance a cikin sallah in yana sujuda baya shimfiɗa hannayen shi haka zira'an shi baya kwantar da su ƙasa wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaita Bukhari ya ruwaito shi wa Abu Dawud bal kana yarfa'uhuma anil ardi manzon Allah ya kasance yana daga hannayen nashi daga ƙasa haka wa yuba'iduhuma an jambayhi yana nesanta hannayen nashi kuma daga gefen jikin shi hatta yabdu bayadu ibtayhi min wara'ihi har a rinka ganin tsakiyar hammatan shi ta bayan shi da za ka tsaya ta bayan shi in yi sujuda za ka rinka ganin tsakiyar hammatan shi ko gashin hammatan shi idan ya zama ba riga ce ya sa ba kamar mayafi haka jama mun fahimci wannan da kyau ko wannan ainihin hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim su suka rawaito shi wa huwa mukharrajin fil irwa wannan hadisi yana nan Albani yace ya fitar da shi a cikin Irwaul Galil lamba hadisi na 359 duk inda ka ji ya ce ka duba Irwaul Galil din nan yana nufin ka je ka duba da ƙarin bayani da zai maka yadda za ka gaya aka yi hadisin ya inganta in ma da wasu ƙarin ruwayoyi sai ka ga ya kawo maka wa hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat kuma manzo Allah yana buɗe hannayen shi a yayin sujuda yadda yake ko da dan akuya dan karami ya zo wucewa ko dan tinkiya zai iya ainihin sadadawa ya wuce ta karkashin hammatar tashi sallallahu alaihi wa sallam gashi wannan bahama yace al bahmatu wahidatul buhum wato ɗaya ce ta albuhum awaki ƙanana wahiya auladul ghanam ƙananan awaki ko ƙananan tumaki wannan hadisi al-imamu muslim wa abu awana wa ibn hibban sune suka ruwaito shi wa kana yubalighu fi zalika hatta qala ba'd ashabihi manzo Allah ya kasance yana kaiwa matuƙa wajen buɗe hannun shi a wurin sujuda har ma sai da wasu cikin sahabbai suka ce in kunna lana'awi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance har mukan tausaya manzon Allah mukan yi mishi jimami shine na'awi gashi a ƙasa ya fasara yace ai narfi wa narqu mukan yi mishi jimami mukan tausaya mishi mimma yujafi bi yadayhi an jambaihi saboda yadda yake bude hannayen shi ya nesanta su daga gefen jikin shi idan sajada idan ya sujuda wannan hadisi Abu Dauda wa Ibn Majah sune suka rawaito shi bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa wa kana ya'muru bi zalika kuma manzon Allah ya kasance yana umarni da haka fayaqulu yana cewa idza sajadta ya kai mai sallah idan za ka yi sujuda fa ba kaffaika to ka aje tafukan hannayenka a ƙasa warfa mirfaqaika ka daga damatsanka sama ka daga su haka kar su haɗu kar hammatarka ta name da junanta wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi wa abu awana wa yaqulu kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa i'tadilu fi sujudi jama'a ku daidaitu a sujuda ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساطا وفي لفظ كما يبسط الكلب kada ɗaya daga cikinku ya shimfiɗa zira'an shi hannayen shi kamar yadda kare yake shimfiɗawa shine yace in bisata wato irin shimfiɗawar kare wa fi lafzin wani lafazi kama ya busutul kalbu kamar yadda kare yake ainihin shimfiɗawa ka san kare in ya kwanta gashi Allah ya ce wa kalbuhum basiqun zira'ihi bil wasid to wannan shimfiɗa yatsun haka shimfiɗa hannayen haka to kar kai haka a wajen sujuda kai ka ɗaga naka dan ya zama ka saba wa kare dama za ka ga cikin ayyukan sallah ana ta umarni da a saba wa dabbobi a saba wa jaki a saba wa ainihin kare a saba wa dila a saba wa kaza saboda me saboda kar kai ainihin aiki irin nasu sai ka nemi ka zama suma dabbobin wannan hadisi al-bukhari ya ruwaito shi wa muslim wa abu dauda wa ahmad wa fi lafzin akhar a cikin wani lafazin daban wa hadisin akhar kuma a cikin wani hadisin daban har wa yau ma'ana a cikin wani hadisin daban da wani lafazin daban annabi ya ce wala yaftarish ahadukum zira'aihi iftirashal kalbi kada ɗayan ku ya shimfiɗa hannayen shi wato zira'an shi kamar yadda kare yake shimfiɗa nashi zira'an wannan hadisi al-imam ahmad wa tirmidhi suka ruwaito shi wa sahahahu wa kana yaqulu kuma annabi ya kasance yana cewa la yabsut zira la tabsut zira'aika kar ka shimfiɗa zira'anka basta sabo kamar yadda dabbobi masu dagi suke shimfiɗawa kamar zaki kamar kura kamar kyarkeci to kar ka shimfiɗa haka wadda'im ala rahataika ya zama ka tsayu akan hannayenka ma'ana hannayenka din nan idan ka shimfiɗar da tafukan to kai da'amu da'amu din shine ya zama ka dogara akan su haka wa tujafi an bab'aika kuma ka nesanta hannayenka daga damatsanka fa innaka idza fa'alta zalika in har ka aikata haka ya kai masallaci sajada kullu udwin minka ma'aka to zai zama kowace gaba ta yi sujuda tare da kai kenan zai zama kowace sujuda ta tsayu da kanta bata jingina jikin wata ba ta yi sujuda ita da kanta kamar yadda kai ma kai sujudar da kanka to waccan kalmar da yace wa tujafi din can gashi ya fassara ta yace ai tuba'id an bab'aika ka nesanta hannayenka daga damatsanka fin nihayati a cikin littafin an nihaya fi garibil hadis ya ce abbabu bi sukunil ba a yi wa ba ɗauri shine bab'u wastul abd shine tsakiyar damtse to kaga in ka karanta shi haka bab'u to sunan kura ma za ka ce yayi kama da haka ai kura wannan wadda take cin mutane take cin nama to amma ita ba haka bane ita tsakiyar ba'un din ane mata bamma ne babu'u kura kenan babu shine tsakiyar damtse wannan hadisi ibnu khuzaima ne ruwaito shi a cikin juz'in farko takarda ta tamanin fuska ta biyu wal maqdisi da al imamu biya'uddin al maqdisi fil muqtara a cikin littafin shi al muqtara wal hakim hakim ma ya ruwaito wannan hadisi wa sahahahu wa wafaqahu zahabi hakim ya inganta wannan hadisi kuma zahabi yayi muwafaqa da shi to yanzu kaji an gama siffanta maka sujuda ko to sai ka tsaya ka fahimci abin da aka siffanta maka don in kana miƙewa haka har abin ya wuce ka'ida to ka dawo ka yi daidai wa daida in kana takaitawa har abin ya gaza ka'ida to ka miƙe ka yi yadda ka'ida ta ce ina fatan jama'a sun fahimta yadda dai ake so a sujuda shine lallai ya zama bayan ka ya miƙe ina ma'ana bayan ka ya miƙe in bayan ka ya miƙe to zai zama wajen duwawunka yayi tudu kenan wajen kanka kuma yayi zamiya haka mun fahimci wannan da kyau ko to kar ya zama kayi doro ko kuma ya zama kayi lotso in kai doro to zai zama ka takura kenan in kai lotso to zai zama ka miƙe fiye da yadda ya kamata to yabtaghi baina zalika sabila kai tsakankanin haka wujuba tumaninati fi sujudi wajabcin natsuwa a cikin sujuda wato in kai shigan sujuda to ba daga ka aje goshinka a ƙasa sai ka ɗago ba ka tsaya ka natsu tukuna وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا جينا أمرني دا تشك ركوع دا سجودا ويضرب لمن لا يفعل ذلك آه مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا sai annabi yake buga misali da mutumin da baya cika ruku'u da sujuda cewa misalin mayunwaci ne mutum yana jin azababbiyar yunwa sai ci da dino kwaya ɗaya ko kwaya biyu ai kaga ba za su wadatar mishi komai game da yunwa shi ba ko kana jin yunwa sai ka ci kwayar da dino guda ɗaya sai ka ji kamar ma ka tsogalo yunwa ne wa kana yaqulu fihi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance na cewa innahu min aswa'in nasi saraqa wannan mai rashin cika ruku'u da sujuda a sallah shine mafi munin sata daga cikin mutane in ana neman tantirin barawo cikakken barawo to a samu mutumin da baya cika ruku'un shi da sujudar shi har a wancan wannan hadisi mun karanto su a baya sai suka yi mishi tambaya yaya za a yi mutum ya saci wani abu daga cikin sallar shi sai sai annabi ya ce mutumin da bai cika ruku'u da sujuda ma'ana kai da kanka kayi wa sallar kasata tunda ka rage mata wani abu na farilla wa kana yahkumu bi butlani salati man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana hukunta sallar wanda baya miƙe bayan shi a ruku'u da sujuda da cewa wannan sallah batacciya ce kama sabaka tafsiluhu fi ruku'i kamar yadda yake bayani ya gabata dalla dalla a babin ruku'u akan haka wa amara al-musi'a salatahu bil itmi'nani fi sujudi ko manzon Allah ya umarci wannan mutum da yazo yana bata sallar shi da cewa ainihin wato rinka natsuwa a cikin sujuda kama taqaddama fi awwalil babi kamar yadda bayani ya gabata a farkon ainihin babi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko azkarus sujudi zikirorin sujuda zikiri din nan da ka saba kana yi a cikin sujuda to sai ka kasa kunne ka ji sai ka gwada da nan in yi daidai da waɗannan na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ci gaba in bai yi daidai ba to sai ka ajiye wancan da kake ko shekara ka fitin kana yi sai ka ci gaba da yin wannan wancan bai zama addini ba kenan wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkari wal ad'iyya taratan hadha wa taratan hadha yanzu Allah ya kasance a wannan rukuni na sujuda to yana yin nau'o'i mabambanta na daga zikirori da addu'o'i wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan kaga ishara kenan akan cewa ba zai hada iri biyu a wuri daya ba kamar yadda mun mutu a baya awwalan na farko annabi yakan yi subhana rabbiyal a'la salasa marrati yakan yi haka sau uku subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wannan hadisi al-imamu ahmad ya ruwaito shi wa abu dauda wa ibn majah wa darqutni wa tahawi wal bazzar wa tabarani fil kabir duk waɗannan malamai su suka ruwaito wannan hadisi an sab'atin min sahaba daga sahabbai bakwai wanzir at-ta'liq ala hadha dhikr fi ruku yace ka duba ta'aliki wato karin bayani da sharhi da ya akan wannan ainihin matsala ta zikiri a cikin babin ruku a shafi na 132 shine matsala dangane da subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim wasu malamai suka ce ba inda aka ce a ce guda uku shine malam yace a akwai gashi an samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana ahyanan yukarriru ayukarriruha aksara min zalika wani lokacin annabi na maimaita subhana rabbiyal a'la din har fiye da ainihin wato uku din wannan sai yace gashi unzur ta'alika alaihi hunaka yace ka duba dai ta'alikin da aka yi a can shafi na 132 din nan wa balaga fi takrariha marratan fi salati al-layli akwai wani dare da annabi ya kai matuƙa wajen maimaita wannan zikiri a cikin sujuda hatta kana sujuduhu kariban min qiyamihi har sai da ruku'un shi ya kusa daidai da tsayuwar sallar shi wa kana qara'a fihi salasa suwarin min atwal wanda wannan tsayuwar ko annabi ya karanta surori uku ne daga cikin surori masu tsawo a qur'ani suratul baqara wan nisa wa ala imrana yatakhallaluha du'a'un wa istighfarun yana cika ainihin waɗannan wurare da addu'a da istighfari wajen ruku'u wajen sujuda mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana sai da ya tsaya ya fatiha sannan ya bakara ya nisa ya ali imran to da ya zo ruku'u sai da tsayuwar ruku'in shi ta kusa da haka da ya zo sujuda sai da tsayuwar ta kusa haka kama sabaka fi salatin laili kamar yadda bayani ya gabata a wajen sallar dare akan haka to ka ji wannan lafazi in za ka yi shi sai ka tsaya akan haka subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la saniyan lafazi na biyu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan so uku shi ma wannan hadisi sahihun rawahu abu dauda al imam abu dauda ya ruwaito shi wa ahmad wa darqutni wa ahmad wa tabarani wal baihaqi waɗannan malamai dukkan su suka ruwaito wannan hadisi to kaga wannan daban wancan daban a wani lafazin annabi sai ya takaito akan subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wata ran kuma sai ya kara subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi so uku ثالثا نأكو سبوح قدوس رب الملائكة والروح tsarki da albarka sun tabbata ga Allah Ubangijin dukkan mala'iku har ma da mala'ika Jibrilu. Ya ce taƙaddama bayani ya gabata annas subuha allazi yunazzahu an kulli su'in abinda ake nufi da subuh shine Allah wanda yake ya tsarkaku daga duk wani muni wal quddus al mubarak quddusu kuma mai albarka bayani ya gabata dama mun karanta wannan wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awana rabi'an abu na hudu shine subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya ubangijinmu ya Allah ka gafarce ni jama'a mun fahimci wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wa kana yakthuru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi annabi ya kasance yana yawaita faɗan wannan zikiri a ruku'un shi da sujuda shi ya ta'awwal alqur'ana yana koyi da qur'ani mun karanta a can baya ko inda ainihin Allah madaukakin sarki yake cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai tasbihi kana mai gode wa ubangijinka kana roƙon gafara shi to shine sai annabi yake yin wannan ainihin zikiri din a cikin sallar shi a cikin sujuda shi da ruku'un shi yana koyi da abin da ainihin alqur'ani ya ce mishi wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi wa muslim da muslim sai yace wa hadha an-naw'i wa hadha an-naw'u min adhkarir ruku'i aidan yace wannan nau'in ma yana daga cikin nau'ukan da yake addu'o'i ne na zikirin ruku'i wa qad ba bayani ya gabata anna ma'anahu cewa ma'anar shi ya'malu bima a umira bihi fil qur'an yana aiki da abin da aka umarce shi da shi a cikin alqur'ani khamisan nau'in addu'a ta biyar allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi al-imam muslim ya ruwaito shi wa abu awana wa tahawi wa dara kutuni duk waɗannan malamai su suka rawaito wannan hadisi ma'anar shi shine wato Allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka ne sujuda wa bika amantu na yi imani da kai kadai wa laka aslamtu na miƙa wuya na gare ka anta rabbi Allah kai ne ubangiji na waɗannan kalmomi duk mun yi sharhin su cikakke a wajen ruku'u sajada wajhi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujuda ga Allah wanda ya halicce ta wa sawwarahu sannan ya tsara ta ka duba a cikin duk halitta Allah babu mai kyanka kai mutum ka dubi jaki dubi sa yadda yake to kai ka dube ka yadda kake da Allah ya halicce ka kuma sai ya tsara fuskar taka fa ahsana suwarahu kuma ya kyautata surar taka wa shaqqa sam'ahu sannan Allah ya tsaga ji ga wannan fuska wa basrahu da kuma gani fa tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka Allah tana da yawa wanda yake Allah shine mafi kyawu duk cikin masu halitta duk wani makeri da kai kan kira Allah ba sadisan na shida Allahumma ghafir li dhanbi kullahu dukkahu wa dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awana fassarar shi shine Allahumma ghafir li dhanbi kullahu Allah ka gafarta min zunubaina duka wa dukkahu wa jillahu karami da babba wa awwalahu wa akhirahu da na farko da na ƙarshe wa alaniyatahu wa sirrahu da na ɓoye da na sarari ma'ana da na sarari da na ɓoye dukka gafarce ni ya Allah kaga waɗannan addu'o'i fa ba wai an baka wata hanya bane ta ka tafi ka saba ma Allah da ka zo ka faɗi ka yi sujuda kana cewa dukka huwa jillahu sabira huwa kabirahu kaza kaza kaza abba garanti aka baka ba mun fahimci wannan da kyau ko duk mun yi sharhin waɗannan a cikin babin ruku'u sabi'an na bakwai sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu bi ni'matika alayya hadha yadi wa ma janaitu ala nafsi wannan ainihin hadisi ibnu nasr shi da ya ruwaito shi والبزار ده الإمام البزار والحاكم وصححه حاكم ما يروي أن حديثي كما يا إنجان تاشي ورده الذهبي سي ذهبي يتنكت أو نمى غنى يتي بي يدد إنجان تاود حاكم يو حديث ما to a shekul albani shi ma ya goyi bayan zahabi akan cewa inganta wannan hadisi da hakim ya yi to ba daidai bane don haka sai marmaza yace lakin lahu shawahid mazkura fil asl yace sai dai kuma wannan hadisi to akwai wasu hadisai waɗanda za su shaida shi don haka yanzu hadisin ya zama ba sahihun li zatihi ba amma ya zama sahihun li ghairihi ya zama hasanun kenan li zatihi wato darajar hadisi dangane da ainihin inganci in har nau'in hadisi ya kasu kashi uku a takaice hadisi ko dai zama sahihi ko ya zama ainihin hasan ko ya zama ba'ifi don hadisi ya ketare kasancewar shi ba'ifi to zai koma martaba ta ainihin hasan kenan in ya ƙetare martabar shi ta hasan to zai ƙetare ya kai martaba ta sahihi wannan malami al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisi ya ce sahihi ne zahabi ya ce a'a wannan hadisi ba sahihi bane to bai bayyana me yake nufi ba sai Sheikh Al-Albani ya gane me yake nufi wato yana nufin hadisin darajar shi bata kai a ce sahihi ba sahihi li zatihi sai yace to amma duk da haka akwai wasu lafuzza da wasu hanyoyi da wannan hadisin yake da shi waɗanda in an haɗa su to ko da bai kai sahihun li zatihi ba to ya kai matsayin hasanun li zatihi ya zama sahihun li ghairihi kenan sai yace mazkura yace ya ambace su fil asl a cikin asalin littafin da ya kokarin takhrijin waɗannan hadisai na sifatus sala wato wannan littafi na sifatus sala to akwai takaddu waɗanda albani ya ware ya rinka aikin gano yadda aka yi hadisan suka inganta to duk sanda ka ji ce mazkura fil asl to yana nufin wannan ainihin bayanin to yana can a cikin wannan littafin yana wurin shi kamar mutum ne wanda yake yin lissafi mathematics sai ya zama aka ce mishi kaza a hada da kaza ana son ya fitar da ansar to kuma ya zama sai an soke nan an share nan an soke kamar yadda mathematics suke yi to a yayin da ya zama yana wannan soke soke kaga wata takarda zai samu gefe guda in ya gama yin wannan soke soke ya gano inda ansa take sai kai sai zo rubuta a kallon takarda na ansar to wannan takardar da ya wannan aikin gano ansar to shine albani irin shi nashi na wajen hadisi shi yake kira al-asl ma'ana takaddu da ya amfani da su wajen ya iya gano wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba to suna nan a wurin shi haka tari guda to duk sanda ka ji ya ce fil asl to yana nufin suna can cikin wannan kenan don haka wannan hadisi dai sahihi ne amma ba kamar yadda hakim yake nufi ba sahihu sahihun li zatihi a sahihun li ghairihi ya zama hasanun li zatihi kenan ma'anar shi shine sajada laka sawadi wa khayali ya Allah maɗaukakin sarki ni da kaina na yi sujuda gare ka tunani na ma ya yi sujuda gare ka ma'ana yayin da ya zama waɗannan gaɓoɓi na guda bakwai duk sun faɗi ƙasa sun yi sujuda gare ka to tunani na ma a halin da gaɓata take cikin sujuda shi ma tunanin na yana cikin sujuda gare ka wa amana bika fu'adi zuciyata kuma ta yarda da kai kai kaɗai ne Allah kai kaɗai ne abin bautawa kai kaɗai ne mai bada doka a ji kai kaɗai ne wanda za ka aiko da manzanni in ba kai ba babu wanda za a yi imani da shi imanin da ake wa abin bautawa abu bi ni'matika alayya ya Allah ina furici da ni'imar da kai mini ina godiya ina tabbatar da cewa kayi min ni'ima ban yi butulci ba Allah ya wadata ka ya wadata ka amma kullum aka taba ka kana kuka Allah ya maka ni'ima amma kullum aka taba ka ba godiya ga